مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كاسات ابلاي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dalalatin finnar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara 1447 wanda ya zo daidai da uku ga watan tara a gregorian calendar 2025 wannan shine kasar ɗinmu na uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin min wasayar salafi lishabab littafin fadilatu sheikh abdulrazak ibn abdulmuhsin al-badr alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna shafi na biyu na wannan littafi wanda malam ya jero wasiyoyi kusan guda goma sha biyar ga matasa mun riga da mun gabatar da muƙaddimar wannan littafi mun gabatar da jawabai satin farko haka sati na biyu mun fara karatu a cikin wannan littafi yau kuma insha Allah ta'ala za mu dora in ba manta ba mun karanta hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi wa wani daga cikin mutane wa'azi cikin sahabbansa yana cewa karibati biyar kafin biyar ta same ka daga ciki yace samartakar ka kafin tsufanka ce sannan ka ribaci lafiyarka kafin rahin lafiya ta riske ka daga ciki ya ce ka ribaci wadata kafin talauci abu na hudu ya ce ka ribaci lokaci da yanayi da kake da shi na ka yi ibada ka gina kanka ka gina rayuwa kafin shigulgula su zo su ma yawa abu na biyar ya ce ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo ta same ka duk abin da ka ga mutum ya yi a rayuwa to sai ya ribaci waɗannan abubuwan guda biyar in ya sake ya bari waɗannan abubuwan guda biyar suka salwance bai amfana da su ba to sai dai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lamari ya baci Allah ya sauke Allah ya kiyaye to malam zai mana dan karin bayani game da wannan hadisin sai malam yace fa marhalatu shababi dan haka marhala ta shababantaka ta samartaka marhala ta kai yaro ne dan shekara 15 17 18 ashirin ashirin da biyar har talatin har zuwa kafin ka je arba'in dakhilatun fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallama ta shiga cikin gamammiyar maganar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yace wa hayataka qabla mautika karibaci rayuwa kafin mutuwa ta same ka marhalar samartaka ta shiga wannan magana ta manzon Allah cewa mutun ya ribaci rayuwa kafin mutuwa ta ainihin wato same shi ina fata an fahimci magana lakinnahu sallallahu alaihi wa sallama ko alaihi salatu wassalam amma duk da haka annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi khassa hadhihi almarhala bizikri sai ya keɓance wannan maganar da ambato in aka ce karibaci rayuwa kafin mutuwa ta same ka shin samartaka ta shiga cikin rayuwa ko bata shiga ba to amma me yasa annabi ya keɓance samartaka kamar ita ma kamar ita ka ce ita bata cikin rayuwa ita daban ce alhalin ita ma ta shiga cikin maganar rayuwa haka ne ko ba haka ba to me yasa ya keɓance ta da ambato malamai suka ce li'izami ahammiyatiha saboda tana da muhimmanci shine abinda malamai suke cewa zikrul khas ba'da al-umum a keɓanta abu a ambace shi bayan ku an ambace shi a dunkule an saka shi cikin dunkulalliyar magana sai a ware shi a yi masa magana a yi magana a kansa saboda a nuna ma yana da muhimmanci ina za mu samu wannan a cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a cikin alkur'ani da allah maɗaukakin sarki ya tashi sai ce tanazzalul mala'ikatu sai ce ne warruhu fiha mala'iku na sauka a cikin daren lailatul qadri sai ce warruhu hadda mala'ika jibrilu shine arruhu cewar Allah mala'iku na sauka a cikin daren lailatul qadrin mala'ika jibrilu ya shiga cikin mala'iku ko bai shiga ba ya shiga to amma me yasa Allah ya ce warruhu hadda jibrilu dan a nuna maka hi jibrilu wani mala'ika ne na musamman a gurin Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimci magana amma cewar Allah tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sassauka ai mala'ika jibrilu hima mala'ika ne to da sai a wuce amma sai aka ce war ruhu fiha hadda ma mala'ika jibril ina fata an fahimci magana so wannan sai nuna mana cewa ahe mala'ika jibril shi ne musamman ne yasa aka kebance shi da ambato so da annabi yace karibaci rayuwarka kafin mutuwarka kin marhalar matasantaka ta shiga ciki ko bata shiga ba to amma sai annabi keɓance marhalar sabon nan matasantaka don a nuna maka wannan marhala ɗin tana da nata muhimmancin na musamman a zannu an na kuma gane tun jiddan jiddan jiddan jiddan na fata an gane aiki ko to kaga wannan sai nuna mana tana da muhimmanci shi yasa aka keɓance ta da ainihin wato ambato an gane wa kabiri sha'aniha da kuma girman sha'anin ita marhala ta samartaka da marhala ta shababantaka sai malam yace bayan bagitta yaqquzu lidhalika dan haka ya dace duk mai hankali ya fadaka ya gane haka kai kwanta da wannan galagalo din da kake kwantar da shi wannan bace yake an gane ko ya dace duk wanda yake da hankali to ya kula da haka lizalika wa adami tahawuni biha kuma karye da wulakanta wannan lokaci da wannan mataki da wannan yanayi da wannan marhala din karye wulakanta ta yi kokari ga cewa ya ribance ta ina fata kun fahimci magana so wannan tambihi ne malam yayi game da wannan hadisi cewa da annabi yace ka ribaci samartaka kafin tsufa ya zo ma to abu ne mai muhimmanci wannan magana karka ɗauke ta da wasa domin inda da wasa ce annabi ya faɗe ta da da ya ce ka ribaci rayuwa kafin mutuwa shikenan ya wadatar ba sai ya ƙara ambatar lokaci na samartaka ba ina fata an fahimta wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala la tazulu qadam qadam qadam ibn adam قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس to kaji banda wancan nasihar da annabi yayi na igtanim khamsan qabla khamsin to ga wani hadisin kuma wanda yake dauke da sako kwatan kwacin wancan hadisin da muka kammala magana a kansa yace ya tabbata inji Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa ɗan adam dugadugansa ba za su gushe ba la ta zuru ƙadamu ne adama wato dunduniyar ɗan adam digadigan ɗan adam ƙafafun ɗan adam ba za su gushe ba yau malƙiyama a ranar tashin alƙiyama min inda rabbihi daga nan gaba ga ubangijinsa ina ma'ana wannan magana shine idan aka tahi ƙiyama mutane suka furfuto da daga kaburburansu yau ma ya na minal ajidasi sira'a ranar da za su fito daga cikin kaburburansu da gaggawa da gudu suna kokarin tunkara ubangijinsu yau ma tubular sara'ir ranar tonan asiri ranar tonan sili yau malƙiyama ranar tsayuwa yau mata ta jallal haƙa'iƙ ranar da duk abin da ya faru sai ya bayyana gaban Allah da wanda aka ɓoye da munafurci da ƙeta duk abin da aka yi wanda ba daidai ba a ranar sai ya bayyana a gaban Allah yau malhasarati wannan dama ranar da ɗan adam zai ce wayyo na ya asara wayyo na shiga uku na lalace wayyo yau na dama ta same ni to wannan ranar kana fitowa a kabari in ji annabi muhammadu Allah zai ce wa kifuhum innahum mas'uluna malakum la tanasaruna tsayar mun da su akwai tambayoyi da zan musu sai sun amsa wannan tambaya kafin a ba su damar tafiya gaba daga jikin kabarinka wallahi ba za ka ƙara taku ɗaya ba sai amma waɗannan tambayoyin ka kasa kunne da kyau ka ji in kasa kunne da kyau na ji in na san akwai tambayar da ban shirya wa amsar ta ba wallahi walfauru da gaggautawa fararun farilla ne a shiryawa Allah amsa kafin kiyamar ta tashi idan kuma ka shirya to ka ƙara shiri ba wai kuma ka sakankance ba ina fata an fahimta don haka ya ce min inda rabbihi gaba ga ubangijinsa ba zai gusa ba hatta yus'ala an khamsin har ai an tambayi mutum game da abubuwa biyar na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an umurihi za a tambayi mutum game da shekarunsa umur shekaru Allah kullum yana cewa kallalan ma ya qadi ma amara in fa karfa abin da aka ɗeba maka ya ƙare masu mana surutu nan da Allah a hana su karfa abin da aka ɗeba maka ya ƙare kallalan ma ya ƙabi ma'amara fali yanzu insanu ila ta'amihi anna sababin alma a sabba thumma shaqaqana al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa 'abba mata'an lakum wa li'an'amikum dan haka Allah zai tambaye ka shekarunka ya kai da su kaga dunkulallu shekara 50 kai Allah zai tambaya ya kai da waɗannan shekaru arba'in kai sittin kai tamanin kai ɗari kai duk shekarun da kai wallahi sun matallahi sai Allah tambaye ka tun daga yunin farko har zuwa yunin ƙarshe da Allah jama'a akwai aiki ko babu akwai aiki ya sa mu'minu ali fir'auna bayan da ya gama wa'azi sai ya ce fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi fasatazkuruna ma aqulu lakum wallahi sai kun tuna abin da nake ga muku in kiyama ta tashi wa ufawwidu amri ila Allah yace na fawwala al'amari na ga Allah ni dai na ga muku na faɗa muku amma wallahi sai kun tuna abin da na faɗa muku nan inna Allah basirun bil ibadi ku sani Allah yana ganin kowa wallahi kuma sai ya muku hisabi da abin da kuka yi wanda yake daidai kuma sai ya muku hisabi da abin da kuka yi wanda ba daidai ba shi yasa da ya tashi sai ya ce musu ya kauni ya ku mutane na inna ma hadhihi hadhihi alhayatid dunya mata wannan rayuwar ta duniya wani dan jin dadi ne wa innal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce matabbata haka ne ko ba haka ba wa innal akhirata hiya darul qarar yace man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha duk wanda ya mummuna wallahi saboda ludufi na ubangiji iya mummunan da kai kwaya dai shi za a ma sakamako da shi amma sai yace wa min amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun sai yace ne falanuhuyiyannahu hayatan tayyiba wanda duk ya aikata mai kyau yana mumini bawan Allah mutumin kirki Allah ya ce wallahi summa tallahi sai na masa sakamako wanda ne yake mai kyau kuma sai na yi masa rayuwa mai daɗi fa ulai ka yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisabi irin waɗannan sune za a azurta su da aljanna za su higa aljanna za a musu arziki da ita Allah kai mana arziki da aljanna bi ghairi hisabin ba tare da an yi kididdigar aikin su ba ba tare da an kirga ba ba tare da an bididdigi ba za a ce kawai ku wuce yurzaquna fiha bi ghairi hisab saboda haka ka sani shekarunka da duk kai wallahi sai an tambaye ka kwana bayan kwana yini bayan yini awa bayan awa minti bayan minti sakan bayan sakan sai ka yi jawabin yadda ka karar da su Allah ka ba mu amsar da za mu baya wa an shababihi fi ma ablahu to kaji dan Allah jama'a cewa da aka yi za a tambayi mutum shekarunsa samartaka ta shiga cikin shekarun ko bata shiga ba ta shiga amma sai aka keɓe maganar samartaka dan a nuna ma marhalar samartaka marhala ce mai matukar muhimmanci ka kula da ita yasa aka keɓance ta da ambato ina fata an fahimci magana don haka wa an shababihi samartakarka tun daga shekara sha biyar lokacin da ka balaga har zuwa lokacin da ka tsufa shekarun tsufa suka zo ma Allah ya ce wallahi manzo Allah ya ce sai an tambaye ka fima ablahu ko fima ablahu a me ya tsofar da samartakarsa wani ya tsofar da samartakarsa kullun yana jin dan asharalle aka ne ko ba haka ba wani ya tsofar da samartakarsa kullum yana kallon dambe wani kallon rastilin wani kallon kwallo malam kwana uku ne ina jin da suka wuce ko biyu ne na zo wucewa ta wani guri kawai naga dandazon matasa malam sun taso suna tabin bakin titi ya sa ma wani lokaci nake cewa dokar nan ma Allah ya kara ta billahi allazi la ilaha illa hu dan wallahi yanzu haka ina mai tabbatar muku idan dokar nan babu ita ko da wasu ba za a same su a nan ba ya buga mashin yayi yamma kuma ka rasa yamman ina zai je ko ba haka bane malalai kaga mu doka ta zama mana alheri ta mu ce wa gwamna ya kara ko mu ce sassauta amma wallahi alheri ce ta ta abubuwa yanzu donan kan magarba ta yi ka nemi inda gidan babanka yake aiko ko ba haka bane kaki kuma ga yaran dan majalan suna nan kan titi kana tahowa su kwamishe ka ba kana kallon kwamishe ba to ga asalin kwamishe nan anan ya su kwamishe ka billahi lazi ba ruwansa saboda haka za a tambayi mutum yayaye da samartakarsa kwallo ka kare a kallanta ko wrestling ko dambe ko kaza ko kaza ko kaza ko kuma a'a ka kare ta a shashanci da wasa na banza da wofi a me ka karar da ita ga abubuwa nan na alheri da ya kamata a ce kullun rayuwarka tana tafiya a kansu kaki me dalili ina fauzan ne ka so ya kai da wannan lokacin dole sai an tambaye ka wallahi Allah shirye da mu wa malihi kuma za a tambaye ka game da dukiyarka min ainak tasabahu ta ya ka samu kwandala bayan kwandala nera bayan nera na rantsi da Allah duk abin da ka tara sai an tambaye ka akai yasa dukiya bala'i shine wani malami yace ka yi ƙoƙari in ma ba ka iya ba da amsar ya ka tara ba to ka yi ƙoƙari ka ba da amsar yadda ka kashe ina ma'anar wannan magana ko da ka same ta ta wasu hanyoyi da bai kamata ba to ya zamanto dai daga cikin nau'ukan kashe ta ka kashe wa addini ka kashe wa al'umma amma abin zai yi yawa wai ga ma riga tsinka jaka jama'a hanyar da ka samu ba ta da kyau kuma hanyar da ka kashe ma ba ta da kyau yawai ko babanka ne yake hukunci ya kamata ya dan taba kai balantana Allah da kansa ina fata an fahimci magana a ce babu wani abu guda ɗaya da yake da kyau hanyar da ka samu ba kyau hanyar da ka kashe ba kyau ita kanta hanyar neman annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman ku yace ala ku saurara la tamutu nafsan hatta tastakmila rizqaha ba wata rai da za ta mutu inji annabi muhammadu yace wallahi sai ta ta kammala arzikinta gaba daya duk abin da Allah ya rubuta zaka samu a duniya wallahi ba zaka mutu ba sai ka same shi idan Allah ya yi alƙawarin zaka tara biliyan 100 na rantse da Allah ko ana gobe zaka mutu sai ka samu biliyan 100 baka ga wasu mutane lokaci guda kawai sai kaga sun yi kuɗi lokaci guda kawai kaga arziki yana zuwa musu take kawai sai ka ji da kun san hitala kantilis shekara biyu uku sai ka ji ya zama miloniya biloniya me yasa saboda lokacin samun sa yayi kuma ba zai mutu ba sai ya tara wallahi da haka sai Allah ya ce kai wannan shawara shekara biyar ya mutu kuma za ku bashi abin da muka yi mara alƙawari ba zai taho gurin mu ba nan sai ya cinye arzikin shi da haka lokaci guda sai ga arziki kawai ya zo ya taru ya sa mai hankali duk abin da da baka same shi yanzu sai ka same shi to bayan kayi murna samu to kuma kayi takaicin cewa ajalinka ne ne yake ƙara kusatowa domin Allah ya tsara ba za ka bar duniyan nan ba sai ka samu wannan abin to yanzu ka samu kaga lokacin tafiya ya kusa jama'a haka ne ko ba haka ba amma kullum in muka samu murna muke ye Allahu akbar masha Allahu a ba sha Allahu zaka shiga kabari ne ai bayan kayi ma sha Allah kuma ka tsaya kai nazari lokacin shiga kabarinka ya kusa saboda daga cikin ka'idar lokacinka ya kare sai ka samu wannan abin to yanzu ya zo da haka ne ya saura kuma Allah ya faɗa ya alƙawaranta mana ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu a a sama fa arzikin ku yake zuwa ba fa daga gurin wani arzikin dan adam ke zuwa ba ka dan san dai sama ba wanda yake iko da ita sai waye sai Allah Allah ya ce to daga can nake turo muku arziki sai ya ce fa wa rabbis sama'i wal ardi na rantse da ubangijin sammai da kasai innahu la haqqun mithla ma annakum tantiquna abinda nake faɗa muku cewa a sama arzikin ku yake kuma ba za ku mutu ba sai kun samu na rantse da Allah gaskiya ne kamar yadda kuka yarda cewa ku kuke magana to haka magana take babu magana sabani a ciki an gane magana da ku saboda haka in ka samu bawa kashe karka damu Allah zai kawo gobe za a ga wasu ana ta cewa mana ya cika kashe kuɗi na rantse da Allah kai ta kashe su ba haushe ce da kuɗi da maciji maganin su kashewa wallahi in Allah ya yi alkawarin sai ka yi arziki in za ka zama makashi sunan wani makashi kullum kashewa kake wallahi sai ka yi kuɗi jama'a haka ne ko ba haka ba in kuma Allah ya kaddara talauci za ka yi ka ajiye ka ɓoye ka sa a asusu ka daga fulo ka tusa billahi ladhi ba za ka yi kudi ba har ka mutu saboda Allah bai rubuta ma arziki ba tun fil azab to wanda ya yadda da wannan duk lokacin da ya samu tunaninsa meye matsalar sa shi ya kashe matsalar sa meye matsalar wani nasa ya kashe meye matsalar addini ya kashe mata shikenan kawai gobe Allah ya kawo wani meye matsalar iyayensa ya kashe musu meye matsalar ƴaƴan uwa dangi abokan arziki addinin musulunci duk abin da ka sani wanda ka san cewa matsala ne kuɗi zai maganin su je ka magance su kawai ka jira Allah zai kawo maka wasu gobe to amma duk wannan rashin tauhidin da rashin tunanin cewa Allah ne ke bayarwa shi yasa ba ma iyawa da haka sai ka ga mutum ya tara ya tara duk wannan fa amfanin tarawar hidin tsoro yake kar gobe ya zama talaka bai an kara ba kawai sai mala'ika ya sai ce to ka gama tara biliyan 100 din eh to zo mu tafi kuma lahira baka ci ba baka bawa kowa ba baka yi addini ba baka taimaki yan uwa ba ba wanda kai wa kuma lokacin tafiyar ka yayi kuma dole ka tafi wallahi eh ban ji ba magana su more kuma amma aka rahin sa'a ba tarbiyya sai ta tambele da dukiyar kuma wallahi sai kai jawabi kuma kai akanta su suna tambele kai kuma kai za ka yi jawabi akan dukiyar don ba su suka tara ba ko ba haka ba ne to amma idan ka gane in kuɗi ya zo sai ka taimaki addini da shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuha abin nan ya ayyuhal ladina amanu a wannan cikin suratul baqara wa anfiqu fi sabilillahi sai yace wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinina Allah ya ce wa an fi kofi sabilillah ku ciyar da dukiyar ku don taimakon addinin Allah da al'umma sai ce wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kar ku jefa kawunan ku cikin halaka me ma'anar wannan magana malamai suka ce kenan adamul infaq ka ilqa'in nafsi fil halak adamul infaq ka ilqa'in nafsi fil halaki ka rike wannan rahin ciyar da dukiya tamkar jefa kai cikin halaka ne saboda ita dukiya ko ta kashe ka ne ko ka kashe ta ko ku yi ragas ƙa'ida kenan ko ka kashe ta ka gama da ita kenan ko ita ta kashe ka ta gama da kai kenan ko ba haka bane ko ku yi ragas nan ma ta gama da kai kun san akwai wanda shi kuma baya mutuwa sai ya cinye kuɗin shi kawai sai wata cuta ta kama shi da can ya ƙiye ba wa kowa ya ƙiye taimaki kowa ya ƙiye kaza shi kenan sai kawai menene jinya sai ta kama shi idan ta kama shi sai a yi ta tafiya turai a je kaza an kashe miliyan talatin a tafi kaza miliyan hamsin a tafi kaza miliyan ɗari a tafi kaza sai ya zama saura bai wuce ɗan abin da za a sai koko ba ya Allah ce ya gama kashewa ya yi to mala'ika ɗauko mana ransa kuma kaga da shi da dukiyar da sun yi raga babu shi babu dukiya haka ne jama'a ko ba haka ba to shi yasa ka ji tsoron Allah abinda Allah ya baka kai iyayin abinda zaka yi da shi ka barwa Allah saura amma idan ka ce wallahi tara kuɗi zaka yi ko to wallahi zaka zaka zo kai nadama daga ƙarshen tara su zaka yi nadama mutane da yawa sun yi nadama tara kuɗi domin sun tara ba abinda suka yi wa kansu da kuɗin kuma daga ƙarshe Allah ya kira su zuwa lahira Allah ka ba mu ikon aiki don haka wa, wa malihi za a tambaye shi dukiyarsa min ainak tasaba tasaba ta ina ya tara ta ina ka tara ta wannan hanya ta wannan dalili kasuwa dan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai ɗan siyasa ne kai kowanne matsayi Allah ya ajiye ka sai ya tambaye ka ya aka ka tara dukiya sannan da ka kashe kuma taya ka kashe ta idan baka kashe ta ta hanyar da ta dace ba nan ma kuma sai ka yi jawabi wallahi wa fi ma anfaqahu sannan abu na biyar wa ma za a mila fi ma alima ilimin da Allah ya baka ya kai da shi to shi yasa malamai a nan suka ce ba iya ilimin addini ba kowanne irin ilimi ne amma dai abinda ake magana a kansa na asali shine ilimin addini amma kowanne ilimi ya shiga domin kowanne ilimi ana iya yin aikin kirki da shi ana iya yin aikin banza da shi ko ba haka bane duk mutumin da Allah ya bashi ilimi in na boko ne in na ainihin wato muhammadiyya ne duka zai iya aikin kirki da shi zai iya aikin banza da shi to za a tambaye ka wannan ilimi da Allah ya baka ya kai da shi idan malami ne kai mai karantarwa daga cikin tambayoyin da za a yi ma shin na farko kai kai aiki da ilimi domin wamal ilmu illa al'amala bihi ilimi bai da amfani ga bawa matukar bai aiki da abin da ya karanta ba duk abin da ka tara na karatu in dai lokacin aiki yayi ba za ka yi ba to aikin banza ne bil'amur dan ba'ura ma ya tara kuma ya mutu ya shiga wuta na fata an fahimci magana bil'amu bin ba'ura an ce tsakanin lauma da lauma yana iya yin izo talatin kafin ya haɗe ya sauke tsabar karatu kawai mana amma Allah da haka yi tafi wuta na ba allazi atina ku ayatina ku fansalaka min hafa atba'ahu shaytanu fakana min al-ghawi Allah ya ce walau shi ina la rafa'anahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu sai ce fa mathaluhu ka mathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath to shi ma Allah da kansa ya buga misali da shi yace mun bashi Allah da kansa yace ya baka ayoyi da Allah ya baka ko bai baka ba ya baka atainahu ayatina mun bashi ayoyinmu amma fansa laka min ha sai ya zare daga cikin ayoyin irin yadda maciji ke zarewa cikin sabashi fa atba'ahu shaytanu mutane ne suke bin shaydan amma shi saboda tsabar ya zama oga sai shaydan ya dawo yana bin shi shaydan yana yana ba yana cewa mu je oga a'udhu billahi lamar ya baci a ce kuma yanzu shaydan ne yake ma biyayya kai lalle mutum ya kwashe kayansa daga gaban manzan Allah fakana min al-gawi Allah ya ce ya zama cikin halakakku ya zama cikin batattu ya zama cikin azzalumai saboda haka kana da karatu to a ganka da gaskiya kana da karatu a ganka da amana kana da karatu a ganka da jin magana duk abin da aka ce ka gyara ka gyara in aka hana ka abu ka hannu in aka ce ka yi ka yi to wannan shine karatun ka ya ma amfani amma idan ka mutum ya tara karatu ya tara hadda ya tara hadisai ya tara fikihu ya tara komai tabakin na kala rawi hadda man digidi ya tara amma duk abin da aka nuna mar ba zai kula da shi ya dauki maganar ya aiki da ita ba ilimin sa ya zama ilimin banza in ya tafi lahira wutar jahannama zai shiga Allah ya tsare don haka sai ka yi aiki ka nemi ilimi kuma ka yi aiki da shi an gane magana da kyau don haka da dukiya da ilimi waɗannan wasu fagage ne da ake neman lahira kuma ake neman wuta da su ya sa wani mawaƙi ke tawamal malu wal ahaluna illa wada'i'u ya ce falar gudda yau ma an taru da wada'i'u ya ce kaga da dukiya da ilimi da iyalai ya ce wallahi aro aka ba wa mutum kuma duk kayan aro kasan a Qur'an da baka mai rike kuwa haka ne ko ba haka ba duk abin da aka ce ba naka bane aransa aka baka wallahi a Qur'an dole sai ka mai da shi to dan haka kafin ka mai da shi kai amfani da shi ta yadda ya dace to sai ka mori sakamakon alahira Allah ya shirye da mu wannan hadisi da muka ji cewa a a Allah zai tambayi dan adam game da abubuwa guda biyar daga samartakarsa yayi da ita dukiyarsa yayi da ita ta ina ya samu ta ina ya kashe iliminsa ta ina ya samu ilimin yayi da ilimin wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a nambar hadisi na 2412 ko da goma sha shida sori wa sahahul albani fi sahiha akwai littafi a silsilatul ahadith sahiha jerin giyar hadisai ingantattu na Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin lambar hadisi na 946 ina fata an fahimta Allah ya hada mu da su a jannar firdaus malam yace fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama anna al-mar'a yus'al yawm al-qiyamah an hayatihi bi su'alaini kaga annabi sai ba mu labari a wannan hadisin cewa dan adam za a yi masa tambaya a ranar tashin alkiyama game da ainihin wato rayuwarsa akan abubuwa guda biyu al'awwal tambaya ta farko an hayatihi umuman rayuwarsa gaba daya sai an tambaye shi yayi da ita wannan rayuwar da kake gani za a tambaye ka ya kai da ita to za a tambaye shi min awwaliha ila akhiriha tun daga na farkonta har ƙarshe wallahi sai an tambaye ka kwana bayan kwana wuni bayan wuni awa bayan awa minti bayan minti ina fata an fahimci magana shi yasa kullun kaji alti ya ayyuhal ladina amanu abdullahi dan dan dan dan abbas da dan mas'ud suka ce ka kasa kunne kaji wala Allah wani abu ne ake so a umarce ka mai kyau ka aikata domin kiyama ka tsira wala Allah wani abu ne mummuna ake so an karar da kai kar kai da ka zake masa sai ka zauna lafiya kuma ka je kai aiki da wannan hadithin saboda ka zama cikakken mabiyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa duk yanda zaka yi gara ka zauna lafiya da manzon Allah Allah ya tambayi ya gaya masu imani ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'una wa la takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un ya ku masu imani ku ba Allah ku ba annabi Muhammadu kar ku juya wa Allah da manzan Allah baya alhalin kun sani kar ku zama cikin mutanen da sun ji magana sun nutsu an karanta hadisi kowa ya ji amma in ya tahi daga nan kuma aikin da zai ji ya aikata babu kyau karatu bai yi amfani ba bai yi rana ba wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un Allah ya shirye da mu da haka yace za a tambaye shi athani tambaya ta biyu an marhalati shababi khususan mataki na samartaka za a tambayi mutum ma annahu idza su'ila an hayatihi fa inna marhalati shababi dakhilatun fiha tare da cewa idan an tambayi mutum game da rayuwa to matakin samartaka ya shiga ciki lakinnahu yus'alu yawmal qiyamati an ha su'alan khassa sai dai da gaske ne za a tambayi mutum game da samartaka tambaya ta musamman za a yi masa akan wannan wali hada malam yace saboda haka yambagi ala shabi wajibi ne dole ne akan matashi an yanta biha li ahammiyati hadhihi marhala da ya tsaya ya ku ya gane muhimmancin wannan matsaya wannan marhala wannan mataki na samartaka wa ya tazakkar kuma ya dinga tunawa da'iman kullum anna rabbahu azza wa jalla sayas'aluhu yawmal qiyamati ma za amila fiha cewa ubangijinsa wallahi sai ya tambaye shi a ranar tashin alkiyama yayi da wannan mataki na samartaka ya san da wannan ya kiyaye wannan ya kula da wannan ya mai da hankali ga wannan idafatan ila su'ali an amalihi fi umrihi kullihi kari kuma da cewa za a tambaye shi game da aikinsa ina fata an fahimta a cikin rayuwarsa gaba daya almutadamman li marhalati shababi wanda yake kunshe da mataki na samartaka ya annaha marhalatul quwwa domin ita matakin samartaka mataki ne na karfi wan nashadi da kuma nishadi wani zaka ga ya dawo ga Allah ne saboda karfinsa ya kare haka ne ko ba haka ba ya dawo ga Allah ne saboda karfin ya kare ya dawo daga Allah ne saboda ba dukiya ya dawo ga Allah ne saboda babu ido ko ba kafa ko kuma wani abu dai sai tattara ya dawo gurin Allah to shi ma da dama dama an dai yi rabotun da ba a mutu ba aka dawo gurin Allah Allah zai iya tausaya bawa ya saurare shi to amma abin da yasa za a tambayi lokacin samartaka a lokacin ne duk abin da bawa ya zaba wa kansa zai iya yin sa ba tare da yana wahala ba in ka zaɓi ibada to kana lokacin yinta haka ne ko ba haka ba kana kuma da ƙarfin yinta kana da wanji kana da ƙwanji na yinta saboda lokaci ne wanda shekarunka ba su ja ba gaɓoɓin jikinka ba su ragargaje ba wasu yanayinka bai canja ba kana nan a cikin yadda kake bukata don haka in ka zaɓi ibada a wannan lokacin to ka fi kowa karɓuwa a gurin Allah domin a daidai lokacin da ka yi amfani da samartakar kan nan kake ibada to a lokacin kuma wani ya zaɓi wannan samartakar ya je yana shedanci yanzu jama'a ko kun san akwai matasa da suka tafi abuja yadda 'yan matan banza suke yin wanka su fito bakin titi mazajen banza suna ɗaukar su ko kun san yanzu samari ne suke zuwa su yi wanka su tsaya a bakin titi a abuja matan manya suna zuwa suna ɗaukar su me yake gadara da yana gadara shi saurayi ne shekararsa 36 shekararsa 33 shekararsa 29 haka ne ko ba haka ba wala Allah ita matar ogawa ne mijin ya tsufa bai iya yi mata abin da take bukata da haka haita zo ta dauki wannan haita zai ta kwana da shi shi aikinsa kenan kawai yes ta tuya ma'ana inda yan mata ne suke wannan tsiyar to yanzu an samu hatta samari suna wannan tsiyar mutum kawai ya tafi abuja ya samu wani abokinsa su dinga su kwacin yana kwana abin nan abin nan a cikin mota yana kwana a roka yana fulo da jarka bai da komai amma gadararsa shi ne shi lafiyayye ne kuma shekarunsa ƙanana ne ba manyan shekaru yake da ba da haka in yamma ta yi ƙarfe hudu saura sai wanka ya nemi yar bara sosansa sai ya duma he hauta zai hita kai layin kaza inda matan manya suke bi ko inda kasuwa take ko inda suke zuwa sayayya da shopping kawai sai je shi ma ya tsaya a bakin titi yana wani jujjuyawa oh ikon Allah namiji da sunan hajara wai shi ba wai yanzu ya zo ya tsaya wai a zuwa dauke shi la ilaha illallah ta wansu so a haka a haka a haka har shekaru su zo su ja shi bai yi wa kansa tsarin da zai tsira a lahira ko ya je sana'a ya nemi yadda zai da rayuwa ba ya yi amfani da wannan lokaci da Allah ya bayi na cewa yana da ƙarfi yana da lokaci ya je yana saba wa Allah don haka sai rayuwa ta yi rayuwa abubuwa su zo su wargaji wadaka duk wanda kuka je yana tafiya abuja ku tambaye shi me yake in kun sai yana zuwa wata kadago a ma'aikaci ne na wuta ma'aikaci ne kafinta ma'aikaci ne na kaza a tabbatar na rantse da Allah yanzu akwai samar da suke tafiya wallahi wallahi sana'a suke nan jama'a wasu sun zama kawalai su ba sa zina ba sa kaza amma za su higa su ta haɗo hanyoyi wa manya da matan banza aikinsu kenan aikinsu kenan wasu kuma da suka waye kegiyar wayewa la'ananniyar wayewa su kuma group suka bude yana nan gombe ba wani maganan abuja amma zai kira maka yarinya ya kai maka ita hotel ko a ina take a duniya malam daura ya bada wani labari kwanakin baya ya zo yana wa'azi akan lalacewar matasa sai wata baiwar Allah ta buga mana tace akar maka Allah ai duk wannan abin da kuke faɗa yanzu yanzu an gama da wannan layin yace okay ya ce wani layi ake ta ce a yanzu malam kana ɗaki da waya za a haɗa duk abin da ake son haɗawa duk abin da ake son haɗawa na shegantaka da waya za a haɗa ki kana kwance a ɗaki malam daura sai ya kira wani ɗan hizbansa sai ya ce maza ka je ka shiga wannan gurbin ya ce gaya mana sunan gurbin ta faɗa ya ce maza ka je ka shiga ka yi rijista in ka shiga za ka biya kuɗin registration za ka tura hotonka za a yi bidiyo kwallon kai a ga kai wane ne za a turo ma hotuna akwai na 'yan mata akwai na zawarawa akwai na matan aure za a faɗa maka wacce kala kake bukata sannan wannan hotel kake so a kama ma a abuja ma ko a kano ko a kaduna ko a lagos din ina kake so wannan hotel ne kake bukata nambar ɗaki na nawa hawa na ɗaya ko na biyu ko na uku duk da cewa akwai yara fa amma karatun nan dole a yi shi eh ba yadda za a yi dole sai an yi shi tun suna ƙanana su san wannan masifa ce bala'i ne su nesa da shi to wannan duk matasa ne suke wannan shegantakar suna nan yanzu harkar yahu da sata malam akwai wanda kwanakin baya ya kira ni malam aminu na baku labari a gurin karatu mun je kaduna wani semina muna dawowa ya kira da mun kai awa ɗaya da rabi da ke ina kan hanya akwai lokaci na ba shi dama in an yi zo gurin network ta yanke daga baya sake kira mu tattauna malam kuɗi ya samu ta hanyar yahu kuɗi masu ma'ana ba kuɗi na almajirai ba ba kuɗin yunwa ba jama'a kuɗi mai madda kuɗi Allah wanda ke ka ja madda tukunna wallahi malam kuma wallahi ba ta hanyar komai ba malam ta hanyar yahu abin da ya tayar madda hankali har ya kira ni a waya muka tattauna wallahi malam kuɗin wasu marayu ya sa aka kwashe masa kusan miliyan goma sha biyar yara suka higa tagayyara suka higa bala'i kuma ya san yaran abin takaici ya san ubansu ya san lokacin da uban ya rasu ya san me ya bar musu don haka aka higa aka yi haka aka yi haka ta hanyar yahu aka higa cikin akawuntinsu aka kwashe kudin to wata rana ya biyo ta anguwar sai ya ga yaran mutumin suna bara suna neman abin da za su ya koma gefe yana kallon su kawai sai ya rushe da kuka saboda ya san shi ya sabbaba musu higa cikin wannan bala'i hankalinsa ya tashi ya rasa inda zai saka shi ya kwana bai bacci ba ya wuni bai bacci ba washe gari kawai sai nemi nan na sai aka yi sa'a ni kuma ina kan hanya na na dawa daga kaduna na daga waya na tambaya waye ne yace wani bawan Allah ne malam suna na wani kaza kaza kaza kaza kaza yace to me yake faruwa lafiya yace wallahi malam fatawa na bugo in nema nace me ya faru ya ce kaji kaji kaji kaji kaji kaji malam ni yahu nake yi ya ce ba wani ɓoye-ɓoye malam in baka san yahu ba don fasara ma ita na ce a na santa na labari ba a daskare muke a guri ɗaya ba ba mu zama da cikin dari ɗi ba muna ɗan bincike mun san me ake nufi da yahu ya ce to malam harka ta ke ya ce na rantse da allah malam yau ɗin nan ina so in samu miliyan hamsin zan iya samunta ya ce ina da yadda zan yi in shiga cikin ko ina ne in je in kwaso kuɗi kawai ya ce tun abin ban iya ba har na zo na goji na kware a kanta ya ce kuma tun da nake yi shekara kusan shida zuwa bakwai yanzu ko sau ɗaya ba a taɓa kama ni ba ba a taɓa ma biyo ni ba don ba ma yadda za a gani na ce ai haka Allah yake in Allah ya so ka da halaka wato sai ya sa shaidan sai ya ɗaure ma gindi kai ta yin shegantaka ba wanda ya san kana yi ma sai in kai ka bayyana ta yin Allah so ka da hiriya ne sai ya nutsar da zuciyarka sai ka ji ba za ka iya ci gaba na ce don haka karka yi tsammanin wai wannan abin gata ne ta lala ne sanas ta dirijuhum min haithu la ya alamun sai Allah ya ce wa umli lahum inna kaidi ce ka jira lokaci da Allah zai damke ka yana nan zuwa shine karanta min namar nasiha namar wa'azi na ja hankalinsa ya ce to yanzu abin da yake faruwa shi ne sauran kudin marayun nan akwai su yanzu haka zai iya mayar musu nace da gudu to ta ina zan mayar nace a'a ni ba zan gaya mata ina ga haka mayar ka ika nemi hanyar da za ka mayar musu nace ai asalin ai amfanin ilimin ka kenan tunda har kana da ilimin satowa ilimin mayarwa ne baka da shi ko ba haka bane jama'a nace ai kai kake da wannan karatun da haka in za ka mayar musu da sauran abin da ya sauran ka mayar musu kuma wallahi ya yi da shawara ta jama'a ya mayar da kudin abin da ya sawwaka ta wata hanya ba tare da sun sani ba ya koma a caɓa ya ce wallahi mara don bayan wannan maganar mun fi wata biyu da ke muna magana yana yawan kira na ina ba shawarwari na gaya masa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza yanzu a caɓe yake yi kuma har yanzu nan dai da na sani magana ta ta ƙarfe da shi a taɓe yake a taɓar ma wallahi ba da kudin su ya saya ba saya masa abu na ce to na rantse da Allah da miliyan ɗarin haramun gara ɗari biyar ɗin halal idan Allah ya ga dama zai azurta ka a gaba amma dai ka fita daga wannan layin don ba zai haifar mara ɗa mai ido ba kuma ya haƙura to shi yasa shi wa'azin da karantarwar yana da amfani yana da amfani yasa Allah ya ce a tunatar mumini tunatarwa tana amfanarsa zai wataran zai dauka ya gyara jama'a ba zan iya lissafa muku waɗanda suka kira mu a waya suka ce malam mun ji sai harka akan kaza da kaza nake yanzu na daina ba wallahi ba zan iya lissafa muku ba suna nan sun fi dubuwa ne ɗari in ji yara suka ce sha biyar ɗin banza ina fata an fahimci magana Allah ya karɓa mana so saboda haka mu ji tsoron Allah wannan rayuwar da Allah ya ajiye mu wallahi akwai ranar tambayoyi a kanta ko mun shirya ko ba mu shirya ba ko mun yi daidai ko mun saba wallahi akwai tambayoyi a gaba saboda haka kowa ya shirya waɗannan tambayoyin kowa ya shirya wannan yanayi duk abin da za ka yi kuma wallahi iyayenku ku bi su domin daga cikin tushen kangarewar bawa shine iyayenka suna ɗora ka akan abu kana kaucewa su ce ka yi karatu ka ƙi yin karatu su ce ka ji tsoron Allah ka ƙi jin tsoron Allah su ce ka dinga zuwa masallaci ka ƙi zuwa masallaci su ce duk abin da suka ɗora ka akai mai kyau ka ƙi bi to daga nan ka kama hanyar halaka ta farko to wacce za ta biyo baya shine samari da yaran da ba su da hankali sai su dafi ƙeyarka to in kuka yamma to babu ranar dadowa shi ne mai alfazazi ya ce fasharrik eh ka yi yamma la'ikin rubi kalgarbu ba kai babu gaba ka tafi kenan kawai Allah shi yadda mu don haka ya ce a dole ne abin nan abin nan li'annaha marhalatul quwwati wan nishad don marhala ce ta karfi da nishadi mutum yana jin karfi yana jin nishadi bai da matsala in ya falle da gudu to kafin a sami kawo shi an yi da gaske ba kwa ga yanzu saboda tsabar karfin wasu har gada gudu suke da da doki kaga mutum an saki doki shi ma an sake shi da gudu tsabar yana jin karfi kawai yana ganin zai iya kwatanta gudu da doki to akwai ranar da in an baka sanda an ce tsallaka daga nan ka tsallaka nan wallahi sai an dafa ma wallahi sai wani ya rike ka tukunna ya ce baba bari mu taimaka ma to ka tuna wannan ranar to sai ka ribaci wannan lokacin kafin wannan ranar ta zo ta ina fata an fahimci magana to wannan shine wa yusril harakati kuma lokaci ne na saukin haraka mammotsa jiki yadda zaka yi haka yanzu wani a nan ga babanan suna nan in an tashi kafin a tashin sai an yi haka da kyar za a miƙe an miƙe masu an tsaye an ɗan abin nan sannan sai kuma a fara tafiya haka ne ko ba haka ba saboda ƙasusuwan sun gama gajiya kai kuma yanzu ana cewa tashi sai dai a ganka kafin ma mai rufe baki ya rufe baki ka miƙe tsaye saboda ƙarfi ba ka da matsala to na rantse da Allah akwai ranar da za ka dawo kwatankwacin baba ɗin nan shi ma in an ce miƙe sai to dan dan rike min hannun da Allah dan dago ka fada sai an taimaka maka to kai hankali kafin wannan rana ta zo kai abin da ya kamata an gane malam yace wa quwwatul a'dha da kuma karfin gabbai gabobin ka duk suna da karfi waqtimalil hawas sannan tunanin ka yana da karfi duk abin da yanzu kake so ka haddace da gudu zaka haddace shi yanzu abin takaici di yara sun haddace waƙoƙin rarara haka ne ko ba haka ba sun haddace waƙoƙin rarara shi rarara yana ta yana ta kwashe aiki mana yana ta tara kuɗi aƙalla ko ba komai dai shi da yawon duniyarsa kai kuma kana nan ko karfan fana ba ka da shi amma duk wata sabuwar waƙa da ta fito ta saka sani ka iya ba san karfan fana ba ma a karama kallon so an san karfa fana? a faɗa mana? karfan fana ita ne ɗan yayi da dattin da za ka ji a cikin aljihu saboda babu ko kwandala a ciki sai ɗan wata kura-kura da ɗan wani yayi yayi hakan nan ya ka fito da to hiri ya ka ji bahaushe ya ce ko karfan fana ba da ita ma'ana ko ɗan wannan yayin da za ka ɗan taɓa ka ji kamar akwai wani abu babu ma a cikin aljihun nan shi ne karfan fana eh karatu dai za a yi muku abin nan amma hausa za ku biya da haka mun tashi malam suleiman da liman za su yi layi duk hausar da ne a nan sai kun biya yawwa yawwa so wannan shi ne saboda haka tunaninka yana nan da kaifinsa in ka sa abu a gaba yana za ka haddace maimakon ka yi amfani da wannan basirar da Allah ya baka wajen haddace abubuwan da za su maka amfani ka haddace ƙur'ani ka haddace hadisai yanzu ba kwa ga ɗalibai nan bayan ƙur'ani ana kai su suna haddace sahihul bukhari da muslim ko mattafaka alaihi bukhari da muslim abinda bukhari da muslim suka yi ittifaqi littafi ne ya fi hadisi dubu uku amma Allah haka ba sun je sun zuke shi kuma a zo da littafin a ajiye a ta musu interview ana budewa ana tambayoyi suna ba da amsa nan nan kurkusa ga wani yaro nan kanin iyali na ana ce masa baba alhaji yana yana wannan makarantar bauchi kwanan nan aka yi musu quiz tambaya aka yi masa akan abin nan abin nan wannan wannan ayar ya bani adama guda nawa ne a cikin alkur'ani shi ya zo na ɗaya a kristin ya faɗa ayoyin ya faɗa nambobin ayoyin gaba ɗaya kuma kuma ya karanto su saboda matashi ne yana da kwanya lokaci bai ƙure marba na ya hadda mai ƙarfi kuma ya yi kuma ya fara ganin amfaninta tunda a cikin kusɗin shi ya zama na nawa na ɗaya to Allah ya baka wannan basira na idan ka karanta zaka haddace ka sani akwai lokacin da na rantse da Allah ko ka karanta ba zai haddatu ba to kai amfani da wannan lokacin da Allah ya baka da wannan kwakwalwa da wannan basirar ka yi amfani da ita kafin lokacin ya kure domin zai kure wallahi wale haza malam abdulrazzak ibn abdulmuhsin al-badr Allah ya masa rahama yace saboda haka ne hassan nabi sallallahu alaihi wasallam shababa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da samari kama fil hadisi sabiqi kamar yadda hadisi yazo wanda ya gabata alagtina mi hadhihi al-marhala igtinaman azima akan siribatu wannan mataki ko wannan matsaya ribata wanda yake mai girma wa ausa sallallahu alaihi wasallama aidan ahlal ilmi kuma annabi muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi wa ma'abotan ilimi wasiya an gane ko wal mu'tanina bit tarbiya da kuma masu kula da tarbiyyar jama'a wad da'awa da masu da'awa wat ta'limi bi shabab da masu karantar da matasa cewa su yi musu su yi musu tambihi akan haka li'anna shabba domin matahi ya hataju ila inaya yana buƙatar kulawa barin yara da ake yi kara zube wallahi ka sani kai ma Allah zai tambaye ka ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran sayati wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun da haka iyaye suna da mataki da za su ɗauka game da tarbiyyar 'ya'yansu gari ya waye baka ga ɗanka ba ina yaje ka san inda yaje kai dai ka san baka saka shi a makaranta ba kuma ka san cewa ba makaranta ya tafi ba kuma baka damu ba wallahi sai Allah ya tambaye ka da haka dole dai ka bincika ni ina wana kam sai ya fita da su wana ina suka je ka tabbatar da ina suka je idan gurin da suka je guri ne mai kyau falillahi alhamdu wal minna in gurin da suka je ba mai kyau bane to ka tsaya tsayin daka kai iyayenka akan su ina fata an fahimta ka tabbatar cewa duk inda za su tafi abokan su saboda mawaki ya ce anil mar'i la tas'al wa an qarinihi sai ya ce fa kullu qarinin bil muqarini yaqtari in ka zo gari karka tambaye halin mutum ka tambaya su waye abokan shi daga an gaya masu waye abokan to kasancewa halinsu ɗaya domin wani abu da zai baka mamaki sai ka ga ɗa bai ɗauko halin uban shi ba amma Allah sai ya ɗauki halin abokin shi saboda abota tana da tasiri wajen me wajen gyara mutum ko lalata shi idan aka rahin sa'a waɗanda suke zama da yaranka ko waɗanda suke hulɗa da yaranka ba mutanen kirki bane to ka shiga uku in aka yi rahin sa'a waɗanda suke hulɗa da 'ya'yanka waɗanda suke kaiwa da kuma kai wallahi barin faɗa muku ko a makaranta ku yi hankali da suwaye yara suke zama a aji ɗaya ku yi hankali da suwaye suke zama teburi ɗaya in ba kai a hankali ba sai ɗanka ya ɗauko wata mummunar tarbiyya wanda kai babu ita a gidanka dole ne wannan a kula da shi saboda za ka ji yaro ya dawo yana wani yare ka rasa meye ma'anar wannan yaren a yaren iskanci ne ko ba haka bane in ka bincika sai ka samu ɗan wani ne wanda bai da tarbiyya Allah ya haɗa su benci ɗaya shi daga wancan anguwa naka daga wancan anguwa sai suka zo suka haɗu a benci ɗaya kawai sai ka ji ya ɗauki wata ɗabi'a to dole uba ya dinga bibiya ya dinga bin diddigi ya yaransu suke ya suke fama menene ɗabi'ansu menene tarbiyyarsu sannan kai kuma uba idan kai wannan iyayenka ka yi nasiha ka yi faɗa har ma ka kai ga duka har ka kai ga hukunci yaro ya ƙi ji to wallahi kai ka fita in kiyama ta tashi wallahi Allah ba zai kama ka ba saboda haka ƴaƴa ku ji wannan da kyau ku kuma sau da yawa zaka ga ƴaƴa sun lalace sai a ce laifin iyayensu ne na rantse da Allah wasu iyayen ba laifin su bane domin wani uban har ta kamar burki ake akan ya ya daina kuntatawa yaran abin yayi yawa haka ne ko ba haka ba saboda yadda yake matsawa akan su zama mutanen kirki amma sun ki to ya zai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha duk yanda zaka matsa wa yaro ya bi hanya baka yi saka hirar da shi ba shine ya kamata ya ji tsoron Allah abinda kake gaya mar ya dauka yayi aiki da shi haka ne ko ba haka ba amma in yaki har aka ce ya kamu matsala na kangarewa da bauɗewa ta farkin Allah to kai ubansa ka fita in ka je lahira Allah ba zai ci tsiye ka ba kai kuna mana surutu da yawa da Allah ku bar jikin wundan nan ku nemi guri ku zauna kuna damu mu da surutu dole sai mun kawo ɗan hizba sati mai zuwa in Allah ya yi za mu yi rikwasin ɗan hizba a gurin kwamanda in Allah da za mu yi ɗan hizba don ba haka ba ba za su bar mu yi karatun cikin nutsuwa ba su don haka idan ka gama wannan kai uba ka tsira shi kuma yaro ta bakin na mawaƙi kai ne a ciki su ne a kwana ina fata an fahimta ba haka mawaƙi ya ce ba yauwa don haka kai ka shiga ciki aljanna su kuma ka basu a kwana Allah ya kiyaye to shi ne yake cewa a li'annan shababa ya hatajuna ila inaya saboda matasa suna buƙatar kulawa wa mulatafa da kuma tausayawa to haka kuma in ka zo wa'azin na farko dai nasiha za ka fara yanzu wani ba za ku ji tsoron Allah ba abinda kuke yanzu kuna ga ya dace ko kai ka yi musu ko iyayensu mata su yi musu a gida ka faɗa kananata ka faɗa kananata in yaro ya ƙi to sai ka hau babin barazana zan ma duka wallahi zan tattaka ka idan ya ji ya tsorata ya bi hanya falillahi alhamdu in yaki to gwada don wani wallahi sai ya ji duka sannan yake hiriwa wallahi akwai wanda wallahi diyin da za ka yi wallahi ba zai ji magana ba sai ya jaku tukunna in ya tabbata cewa lallai ba za ka bar shi ba za ka taɓa shi to lallai ko zai dawo taitayinsa ya kama hanyar gyara amma idan ka gwada yaro kamar nasiha ka ga ya ɗau nasiha ya ɗauki hanyar gyara gadan-gadan to ka rabu da shi in ka masa faɗa kamar barazana kaga ya ɗauki hanyar gyara to ka rabu da shi amma idan ka matsa lamba kuma daga nan bayan suna kan gyarawa kuma ka matsa musu da duka to za su kangare za su kangare a duka yana zuwa ne a mataki na ƙarshe wanda daga shi kuma babu wani mai mataki wannan shi addu'a wannan shine abin da muke gaya wa iyaye da su yi kokari kai kuma yaro ka ji tsoron Allah domin yau an waye gari wallahi tsabar yadda yaran nan suka zama ko akwai wanda ma idan uban shi yana kokarin kai ma duka zai iya daukar mataki akan uban ko kuma ya zille zillewar da uban zai yanki jiki ya fadi wannan yana daga cikin rashin ladabi da rashin tarbiyya mu a da idan muka yi laifin da iyayenmu suka kai matakin dukanmu wallahi idan baban ka yi taho da gudu sai ka nemi guri heka tsugunna heka hau ba da haƙuri baba don Allah a yi haƙuri kar ma ka yi wani abu kai kana da ƙarfi da samartaka shi ƙarfinsa ya kare bawan Allah kuma duk akan ku ya ƙarar da ƙarfinsa don haka daga kaya haka kai haka in yace zai bi ka hede ka zuri to don Allah don Allah wallahi jama'a ba abin dariya bane don Allah ka yi wa kanka adalci ka zama sanadiyar zubewa ubanka a kar anya Allah ba zai jarrabe ka da ɗanka kai ma da zai zubar da kai a kar ba ban gane ko kun fahimta ba da haka in ya biyo ka sai ka nemi guri sai ka tsaya sai ka takure sai baba a yi haƙuri in ya ma bulala biyu uku hudu ta kai biyar sai ka fita da gudu aƙalla dai ya san ya daka ya ɗan samu nutsuwa haka ne ko ba haka ba sai ka koma gefe ka ce Allah ka ban ikon gyarawa na tabbata babana dinnan ba duka na yake dan baya kaunata ba so yake na zama mutumin kirki Allah ka ban ikon gyarawa Allah na tuba ka yafe ni sai kuma ka samu lokaci he ka zagayo sai ka zo ka samu ubanka sai baba ka ya hakuri ya dake ka amma kana bashi hakuri to hine ka cika dan arziki ka cika dan kirki kana so ka gama da duniya lafiya kana so aljanna ta zama komarka amma wallahi in kai sanadiyar bakin cikin ubanka to na rantse da Allah kai masa yayanka sun saka bakin ciki ba dai rayuwa ba ce an baka shekara 25 idan shekara 10 kake da shi yanzu zaka gane kuskuren ka Allah ya tsare mu ya kawo mana sauki kuma ya saita mana al'amuran mu Allah ya shiryar da mu sai malam yace bari mu tsaya a wannan gabar sai malam yace wa warifkin da tausayawa wa tawaddudin da nuna musu kauna wa habibin da su nuna musu so lahu fil khairi wa ahlihi a dinga nuna musu su so alheri su so abin da ya kamata su yi abin da ya dace hatta la yatakhaffafahu ahlul batil kaji ko kai masa kai kokari ka jawo shi a jiki ka nuna masa kuskurensa har ya zama mutanen banza basu basu samu damar fauce shi daga hannunka ba shine hatta la yatakhaffafahu ko la yatakhaffafahu ahlul batili kar mabarnata mutanen banza su samu damar wafta kan daga hannunka yasa iyayen da suke cewa na kore ka a gidana saboda kayi ba daidai ba wallahi ku tsoron Allah wannan ba mafita bane idan da kana rike da 50% na yaron 50% kuma yana hannun abokan banza da Allah idan ka kore shi a gidanka ka danka musu naka 50% din ko baka danka musu ba ka danka musu da haka sun tafi gaba daya ai ta bugawa tsakanin su abokan banza da kai uban kirki a gawa zai nasara da izinin Allah za ka yi nasara amma cewa da za ka yi tafi na kore ka tafi ba ni ba kai Allah ya tsire maka Allah ya wadaranka a a ka kaɗe billahi lazi yaro ba zai gyaru ba saboda haka da addu'a da jansa a jiki da nuna mar kuskurensa da nasiha wata ran in abin yayi yawa kaga an kya dauki mataki kai duka wannan babu laifi duka amma ka ce tafi ba ni ba kai to wannan ba daidai ba ne su kuma ya su tsoron Allah su gyara ina fata an fahimta wa arbabul muharramati da kuma arbabu in aka ce arbabu ana nufin uban gidaje wato su uban gidaje ne akan harkar haramu to kar su kwace maka yaron ina fata an fahimta su kauce shi daga hannunka ya zama kai baka da wani ta cewa a kansa saboda ka wuce gona da iri wajen wajen dora shi akan daidai ina fata an fahimta saboda haka muna addu'a abinda muka faɗa Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe dani da ku Allah ya yafe mana jama'a ko wasiya ɗaya har yanzu ba mu iso ba muqaddima ne malam yake mana na abubuwan da zai karanta mana dan haka za mu tashi sati mai zuwa wa li hadha harasa sahabatu radiyallahu anhum ala ta haqiqi hadhihi al-ma'ani al-jalila kama jaa an abi sa'id al-khudri annahu kana idha ra'a shaba qala marhaban bi wasiyyati rasulillah Allahu akbar ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abu sa'id al-khudri ya kasance idan ya gamu da matashi sai ya ce marhaban bi wasiyyati rasulillah marabala ne da wasiyar manzon Allah ma'ala matasan nan Allah ya bar annabi ya bar su a matsayin wasiya a hannun mu cewa mu ji tsoron Allah wajen dora su akan daidai dan haka abu sa'id al-khudri idan ya gamu da ɗaya daga cikin sai ya ce marabala ne da wasiyar annabi Allah ka ba mu ikon gyarawa ka ba mu ikon ainihin wato aiki da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana hada kuma ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an fara kawo tambayoyi ne mana to yanzu za a kira sallah sai mu yi addu'a sai mu sai mu tashi insha Allah mu kaman da yadda muka faɗa tambayoyi sai a rubuto a bawa su malam Alaji su malam Suleiman Hes tantance ba ma so mu dinga amsa tambaya kai tsaye wata tambayar tana buƙatar a tantance ta kafin a amsa ta saboda ba ma so mu mu ballo liki a zo a yi wata tambayar da za ta tada wata fitina mun ga karatu ne na media wata tambayar an amsa ta ba a wani guri wani malamin ya amsa kuma sai a zo a yi wa wani malami ita saboda a tada fitina ina fata an fahimta so muna so mu dinga tantancewa don haka duk wata yake da tambaya har mata a cikin gida dan sasan suna jina in kuna da tambaya ko ta abin da ya shafi ibada ko addini ko tarbiyyar yaranku ku turo mana nan za mu amsa muku insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya datar da mu Allah ya mana muwafaqa duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin yawa na wannan za a ɗauke shi insha Allah